بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في فروض الغسل فصل فروض الغسل قصد يوتدر فور أموم الجلد تغليل الشعر فتابع الخفي مثل الركبتين والإبد والرجل وبين الإيتين وسل ما أثر بالمنديل وناويه كالهبل والتوكيل يشي furudul gusli farillan wanka dai na farko kasdun nufi shine niyya yuta gar da za a halarto da shi kasan ita niyya ita ce asali na kowane ibada saboda hadisin da yake cewa innamal a'malu bin niyyat saboda haka kowane abu a fiki in an zo farillan shi na farko zaka ji ya ce niyya saboda in kai ba niyya wannan ainihin ibadan babu ita faurun sannan sai gaggautawa in ka fara wanka ɗin na ibada karke yanke da komai sai ka gama umumu dalki sai game cuɗawa sai ka cuɗa jikinka gaba ɗaya ko da ƙofan gashi ɗaya ne bai samu ruwa ba yanzu wanka bai cika ba ka salilu sha'ar sai tsetsefe gashi duk gashi a jikinka da sassauka da mai kauri gaba ɗaya na ko'ina sai ka tsefe ruwa ya ratsa ciki kaga bambanci da alwala an alwala ne gashi mai tsayi wanda fata baya bayyana imam malik ya ce in ka bi ta kai da ruwa shikenan ba sai ruwa ya zatsa ciki ba fatabi'il kafi haka fatabi'il kafi'a haka nan ka bibi duk boyayyen guri a jikinka misalin rukubatayin kaman gwiwoyi kaga kan gwiwoyin nan naka yi tsaga tsaga wanda in baka murza ka cuda ba ruwa ba zai iya ratsawa ba to ka bibi wa'annan guraren ka tabbatar da ruwa ya ratsa wal ibdi haka nan hamata shi ma duk ka bibiye shi ka tabbatar da ruwa ya ratsa wal rubgi haka nan da dinkin gwani ko kan cinya suna fassara shi biyu ko suna cewa kan cinya din nan kan cinyan nan shine ainihin arrugu wasu na cewa ɗinkin gwani ɗinkin gwani shine tsakanin zakari da dubura za a ga ko wani guri kamar an ɗinka shi haka to yi suke cewa ɗinkin gwani wai gwani ɗin shi ne Allah Allah shi ya halicci mutum ya ɗinka wannan gurin yau da zai samu matsala ya tsage duk masiban likita bai zai ɗinke maka wannan ba amma ko da gani ga yana ɗinki ne sai suka ce ɗinkin gwani wa bainal ilyatayn da tsakanin duwawu shi ma mutum ya bibiya duk boyayyun gurare ne wanda in baka kula ba sai ka bar lam'a a wannan gurin wa silli ma asura bil mindili yace ka sadar da cudawa lima asura da ga duk inda ainihin yau ya ta gare ka bil mindili da wani kyalle kamar yanzu misali mutumin da hannun shi ba iya hada bayan shi sai ya samu wani kyalle sai ya cuda da wannan kyallen wadawihi da makamancin kyalle kamar mai kalhabli kamar igiya in ka samu igiya ma za ka iya cuɗa da shi wattaukili ko wakiltawa ka wakilta wani kamar matarka ta cuɗa maka in gurin da ainihin bai kamata wani ya gani ba Aha, kage yanzu wannan duk a mazaban malikiya ne. Su dalku a mazaban malikiya farilla ne, amma akwai mazaban da su dalku ba farilla ba ne. Su kawai in ji an samu umumul ma'i dalku ba farilla ba ne. suka ce mutumin da jaraba ya kama sai ya karankara a kogin gwange yana fita shi ga masallaci ya sallah shi karan kawai in kai karankaran ka nitsa ba da ruwa bai taba yi kana fita kai sallah na kawai su yi haka haka haka eh yi kenan kawai a sa a ruwa a kada ba to ina yin ruwa bai taba ba a dan kun dama mana dama mana ai ai maza mu malikiyan an gina shi ne akan sabbin dariya da ikiyar yawa duk abin da suka faɗa ɗin za ka ga wanda ya ce ba dole ba ne ma an yi hankali shi zai kwanciya kwarai sai dai kawai almuhim dan wani yayi ba ruwanka shi ma akwai ainihin madogararsa sai dai na ga kam an ce eh amma wannan ya saba ibnu rushd wani kuma ibnu rushd ai wannan eh ne yace me a kan min shi yake wadan kudin eh sai dai la yasihu bi tawkili ba in bi lafi eh illa lizi illa lizi illati aw alili eh to ai anan din lizil afatin kenan mutumin da hannun shi baya iya hada bayan shi an ji afat ne alil ko mara lafiya shi ne ai wanda zai iya ai ba za a ce sa wakili ba baka ji ya ce me ina wajen ya ce wasilli ma a sura bil mindili kaga ai kai mai lafiya kenan wanda za ka yi ɗaukar mindil ɗin walawihi kalhabli ya ce wa taukili kaga taukil ɗin idan hakan ya gagara kenan sai ka wakilta
sunanuhu aha sunnonin ko sunanul gusli wa mandubatuhu sunnonin wanka da mustaban wanka sunanuhu madumadatul gaslul yadayn sunnonin alwala dai na farko kurkure baki sai wanke hannaye bada'an da farko kafin ma kurkure bakin wal istinshaqu da shakan ruwa subul uznain sai kofan kunnuwa mutum ya taba ruwa ya goga kaga banda fatocin kunnuwa wanke su farilla ne kofan da ya shiga cikin ka shine ka taba ruwa da ɗan yatsansa ka goga a wannan kofan shine sunna mandubu mustaban wanka dai albadu bi ghaslihil aza mutum ya fara da wanke najasa mustahabi ne kafin ya fara wanka sannan tasbiyatun yin bismillah mustahabi ne taslisu ra'asi ya ukunta wanke kai kaza shi ma kana mustahabi ne yazo wanke kai wanke so ko so dai wanke inda ya ratsa shi taqdimu abail wudu'i gabatar da gabobuwan alwala ga wajen ta suna na kwaba daki eh eh fa ban daki za su yi tasmiya dama baka ji yace menene illa bi zikrillahi laysa illa a cikin ibnu rushdi yace bi halatta ka karanta wani abu na qur'ani ko sunan Allah ba sai dai yin tasmiya a cikin ban daki wannan tasmiyan ko a ban daki ya halatta amma laysa illa babu wani abu da zaka yi sai dai wannan taqdimu abai wudu'i gabatar da gabobuwan alwala shi ma ainihin sunna ne ko musabi muke magana ko mandubu musabi mandubu ai suna ya kare ainihin fitran farko eh mandubu muke magana takadimu a bai wudu gabatar da gabobuwan alwala idan mutum ya zo wanka sai ya fara wanke gabobuwan alwala ya fara wankan musabi ne illatu ma karanta ruwa badu'un bi a'la farawa da madaukakin jiki ya faro ta sama ya kasa waya minin da farawa ta gefen dama sannan ya wanke hagu kuzuhu ma karki wayannan guda biyun duk a matsayin mustahabbai sai me yawwa sai sifatul gusli ba tubda'u fil gusli bi farjin summa kuf an masihi bi badini aw jambin akuf aw isba'in summa idza masastahu a idminal wudu'i ma fa'altahu yace tubda'u fil ghusli bi farjin idan ka zo wanka za ka fara wanke farjin ka inda kana so ka yi alwala a wankan in ka zo ka fara wanke farjin ka da kusa da farjin gaba daya da niyyar dauke janaba tun sannan ka wanke wannan gurin kuf sai ka kame an masihi daga shafan wannan farjin. Bi baɗinin da cikin aujen ko da gefen akufi tafi, kar ka shafe shi da cikin tafi ko gefen tafi, au isbu'in ko kuma da cikin ‘yan yatsu ko gefen ‘yan yatsu. In dai baka shafe su baka gama wanka to za ka iya sallah da wannan alwalan ka da sai a cikin wanka. Tun sannan iza masastawu idan ka shafi zakarin ka fa a it minal wudu'i ma fa'altahu. yanzu abubuwan da ka aikata na alwala sai ka maimaita abin da dama baka riga ka aikata ba shi kuma dama ba zai zamo a ce ya rushe ba tunda ba a riga an yi shi ba mujibatul gusli mujibu haidun abin da yake wajabta wanka dai shine haila nifasun da jinin biki inzalun da ainihin fitan mani magibu da kuyan kamrakin kan kaciya bifarjin a cikin kowane irin farji isjal ya wawaita shi ma'ana farji mutlaƙan na namiji ne ko na mace ne na ainihin dabba ne yana raye ne ko yana mace ne kawai farji in dai kanka ce ya ɓoye cikin farji shi kenan ainihin wanka ya waje ba isjal din ai muskila abun wawaita mutlaƙan kenan yawa mutlaƙan shine alal isjal alal itlaq to wal awwalani yanzu mun faɗi abubuwan da suke wajen wanka guda hudu ko muka ce akwai jinin haila akwai jinin biki akwai inzali akwai kuma ɓuyan kashafa ma'ana akwai janaba akwai jini to shine yace wal awwala ne waɗannan guda biyu na farko su ya kenan haila da biki ko to waɗannan mana alwatsa'a su sun hana takin mace idan mace tana jinin haila ko tana jinin biki ba zai yi miji ya take ta ba amma ba su hana karatun ƙur'ani ba har zuwa yaushe ila gusilin har sai jini ya ɗauke ya ɗauke ta yi wanka ko jini ya ɗauke in ba ta yi wanka ba ba zai yi miji ya take ta ba wayannan biyu na farko kenan haila da biyu wal akarani biyu na ƙarshen kuma qur'anan hala su kuma sun tsaye karatun ƙur'ani ne mutum ba zai ba amma bai hana ainihin taku mace ba mu fahimci zancen su wayancan biyun sun hana taku amma za ta iya karatu su kuma wayannan biyun sun hana karatu amma zai iya taku yanzu misali dan mace tana da jaraba mutum ta zai iya takanta yawwa wal kullu amma kowannen su su hudun gaba daya masjidan ya hana shiga masallaci Na'am.
mai haila mai biki mai janaba kowanne ba zai shiga masallaci ba na'am wa samun ibtisal rafkanuwan da mutum ya yi a wanka misila wudu'ika kwatankwacin kamar rafkanuwan alwalanka ne a alwala muka ce in mutum ya mance farilla Na.
ko ya yi sallah sai ya sake amma in sunna ibari zai ainihin yi wannan sunnan saboda abin da aka fuskanta na salloli da sauransu na'am sai dai walamtu id muwal ba za ka maimaita muwalati ba shine bambancin su da na alwala alwala idan mutum ya bar wani farilla in lokaci bai yi tsawo bai tuna ai zai aikata gurin da abin da yake bayan shi ba ne saboda tartibi da muwalati amma shi a wanka ko kana cikin wankan ko kana gama wankan sai ka tuna ban wanke wuri kaza ba kawai iya gurin za ka wanke kaga bambanci da na alwala alwala in ya dau lokaci ne zaka wanke ya gurin amma bai dau lokaci ban ka wanke gurin zaka wanke guraren da suke bayan wannan gurin shine yace walam tu ibmuan na'am aha sai ce mama mu karasa ko mu tsaya yawwa yace fasulun li khawfi durrin aw adami ma na'am awid min at-taharati tayammuma yace awid ka musanya a tayammuma tayammuma ta tsaya mina taharati a maimakon tsarki na ruwa na'am saboda mai likaufi durrin saboda tsoron ciwo tsoron ciwon nan ya danganta da kana da ciwon kana tsoron zai karu ko kana tsoron jinkirin warkewa ko kana tsoron faruwan ciwon to duka za ka iya yin taimama a maimakon ruwa na'am au adami ma'in ko kuma rashin ruwa ka nemi ruwa ka rasa lokaci zai wuce a matsayin ka na mazaunin gari za ka yi taimama kai sallah kaga wannan ya faɗa mana dalilan da zai sa a yi taimama na'am wa salli farban wahidan sannan kai taimama ka sallaci sallan farilla ɗaya tak ba a farilla biyu da taimama ɗaya na'am wa in tasil janazatan wa sunnatan bihi yahi amma da za ka sadar da sallan jana'iza da sallan farilla da kai da taimama wa sunnatan ko ta sallar sunna na nafila da kai da da da, za- da kai taimaman sallan farilla ka sadar da shi wannan yahildi ya halatta bi da shi Na'am.
ma'ana kai taimaman farilla za ka iya yin nafila za ka iya yin sallan jana'iza da sauran salloli farilla ne dai ba za ka iya yi da wannan taimaman da kai kai sallan farilla ba
na'am ba zai kai farilla biyu wacce nan da taimama ɗaya wa jaza lin nafli sannan ya halatta lin nafli mutum ya yi taimama don ya yi nafila ibtida an tun farko yana so ya yi taimama don nafila to ya halatta ya yi amma wa yastabihul farba mutum zai halasta sallan farilla a hadirun sayihun shi ne fa'ili hadirun sayihun mazaunin gari mai lafiya shi yastabihu zai halasta mishi alfar da sallan farilla ne kadai banda nafila a farillan ma lal juma'a ta banda juma'a kaga a wannan jumla na ƙarshe zaka fahimci wancan jumlan farkon ana nufin ko mara lafiya ko matafiyi ne ka san ko a can kasan fito za ka ji mun ce mutumin da ba shi da lafiya ko mutumin da yake kan taimawa zai iya taimawa dan farilla ko nafila amma idan mutum mazaunin gari ne mai lafiya zai taimawa dan farilla ne banda nafila na'am to shi ne anan ma ya ce wa jazalin nafli ibtila'an mutum zai iya taimama dan nafila tun farko ma yayi dan nafila amma hajirun sayyihun in mazaunin gari ne mai lafiya ya sabiul farda kawai zai an farilla ne kadai da yin taimama kuma a farillan ma lan juma'a ta banda juma'a juma'a ce za ta wuce ka ba ruwa sai dai in ta wuce kai azhar amma ba zai kai taimama kai juma'a ba na'am faraidu taimu yau suna yi wa mandubati ko Na'am.
furudu farillan taimama da masu huka wajen shafan ka fuska farilla ne wal ya daini shafan hannaye lil ko ayin zuwa wuyan hannu farilla ne wanni ya fi niyya ulal darbataini wanni ya fi niyya farilla ne ulal darbataini na farkon bugun kasa biyu din nan bugun kasa na farko farilla Na'am.
ne in ka buga ka shafi fuska sannan ka sake bugun shi ne sunna summal muwalat sannan jibinta an ka fara karka yanke da komai sai ka gama sa'idun tsagura sai gurin da ya tsarkaka ma'ana ka samu guri mai tsarki farilla ne wa wasu luhazihi sadar da taimama da sallah farilla ne ita taimama tana saurin iskiya dole ne kana gama taimaman kai sallah ba a taimama a jira liman ba a taimama a jira lokaci eh wacce salwa bi salati ne wasu luhabihi wa waqtun habara haka nan da kuma lokacin da ya larto ba zai yi lokacin sannan bai ba kai cewa ko da ka sadar yanzu misali mutum an ce mishi karfe karfe biyar alfijir yake hudowa sai ya ce bari ya bari biyar saura sakan ashirin ya fara taimama yana gama biyar din ta ya ta yi sallah ya mace ba sallah saboda me saboda taimamar bai yi ta a cikin lokacin sallah ba eh ta yi gayi lokacin sallah ko ka sadar da sallah sai in ka yi ta a cikin lokacin sallah akirhu lirraji a akirhu ko akirhu lirraji ƙarshen lokaci shi yake tabbata ga taimama lirraji ga mai kaunan zai samu ruwa mutumin da yana ganin za a kawo ruwan nan zai samu ruwan nan to dole jinkirta sallan sai ya je ƙarshen lokaci bai samu ruwa ba sannan ya sallah Na'am. Ita taimama ɗin, sai dab da lokacin da lokacin sallah ya shiga ko kuma dab da za a- ba dabba kawai lo ita abu biyu ne sai lokacin sallar yayi za a yi taimama kuma ko lokacin sallar yayi sai lokacin da za a yi sallah yanzu za ka bi liman ne sai an tada ikama kana gama taimama in ka tashi sai kai kabbara ka bi liman amma ba zai yi ko an ce zau zau ka yi taimama kana jira ba zai yi ba Na'am.
yawa dole ka sadar da kana gama taimama sai sallah yawa yace ayisun wanda ya ɗaya bai tsammanin samun ruwa fakat kadai shi aka yadda a walau ya yake mawa tun farkon lokaci yanzu misali mutum ne matafi ya koro mota daga kano lokacin azhar yayi babu ruwa a matsayin shi na direba yana ganin mun je gari kaza za mu samu a gari kaza mu samu a gari kaza za mu samu ya san je kan lokacin sannan ya wuce ne za a cimma inda ruwa yake to yanzu ba za a tsaya a yi sallah ba dole sai an samu ruwa shine asiru hujjar rajiyo da yake kaunar zai samu ruwa amma ayyuka wanda ya tabbatar da babu ruwa fakar shi kadai a walau zai sallah farko kamar mutum da yake tafiya jejin ainihin sahara nan na malam fatori ko na abu ga shi kana hango gari ma sai ka wuni baka je garin ba to a irin wannan gurin babu ruwa kuma ga lokacin sallah yayi ka ka tabbatar da ba za a samu ba tun farkon lokaci sai ku yi sallah wal mutarajjid wanda yake taraddudi kuma yana ganin me yiwa a samu me yiwa ba za a samu ba al wasu shi kuma zai kai sallah tsakiyar lokaci bai samu ba sai ya sallah sunanu sunonin taimama dai masu huma shafan hannayen da zurfaki zuwa gwiwan hannu wadar batul ya daini da bugun ƙasa domin ya shafi hannaye tartibun da jerantawa sai ya fara shafan fuska ya shafi hannu baki da ya wanzu ma'ana wayannan abubuwan su ne sunnoni na ainihin taimama Na'am.
mandubu mustaban taimama dai na farko tasmiyatun yin bismillah sai wasfun hamid sifa abin yabo a taimama Na'am.
sifa abin yabo wajen shafan hannu ka fara daga ainihin bakin yan yatsun nan sannan ka ɗauka ka kai gwiwa sannan ka juyo ka shafo zuwa ainihin hannu sannan ka cuɗa wannan dai sifan yadda aka sifanta ainihin taimaman ka yi shi bisa wannan sifan shi ma mustahabi ne Na'am.
kaga ya dunkule ma abin gaba ɗaya kenan wasfun hamid na ƙiduhu abin da yake waro da taimama dai misirin rudu kwatankwacin alwala ne da abin da yake karya alwala yana karya taimama Na'am.
wayan ji sai dai taimama yana da ƙarin wujudu ma'in samuwan ruwa kabla an salla kafin mutum ya salla an rasa ruwa ka yi taimama kana gama taimama kan kai sallan sai ga ruwa to taimama ta baci ka koma wa ruwa wa in wa in ba abu ya ji idan kuma ya samu ruwan bayan ya yi sallan fa yu'id bi waqatin ya sake sallan in akwai sauran lokaci amma da sharadin in ya kunta sa'ifil lissi in kamar mai tsoron barayi ne sai bai yana ashe ba barayin yanzu misali cikin dare ne ka nemi ruwa babu sai aka ce in ka tsallaka tsallaken kwalcen nan akwai ruwa amma akwai sojoji a nan duk wanda zai iya kira za su iya ɗauke shi da bindiga kaga tsoro ne yasa kai taimama ko kai taimaman kai sallah sai gari ya waye kan rana ta hudo kawai da ka leka shi an kwashe sojojin magudan kaga abin da kake tsoron babu kuma lokaci bai wuce ba to ka sake wannan sallah kaga ka sa'ifin jinsi ka wani mai tsoron barayi ko mai tsoron wani abu yasa yake mama sai bayyana ashe babu abin warajin kaddama haka nan mai kaunan zai samu ruwa ba mun ce ya sallah a ƙarshen lokaci ba kaddama sai ya tafi a farkon lokaci sai kuma ya samu ruwan kan ayi lokaci ya kare shi ma zai sake sallah wayannan duk yana tsani ma masu sake sallah in sun samu ruwa ke sannan wa zaminin da tsumbirarre munawilan kad ajima da ya rasa mai miƙo ruwa ba mun ce mara lafiyan da ya rasa mai miƙo ruwa ya taimama ya sallah ba to shi tsumburarre ne mara lafiya ne yana kwance ba lafiya zai iya tashi ya taimaman ko alwala amma ba mai miƙo ruwan sai ya taimama ya sallah kan lokaci ya wuce ya samu mai kama ruwan shi ma sai ya ce sai ya alwala ya sallah Me tsumburai yana so?
tsumburarre mara lafiya irin ciwon da yake tsumburar da mutum ɗin shi yanzu Ko suwata wa?
yawa yawanci wata shi ne tsumburarre Tsumburai.
ce ya tsumbure Aha. Amin. ya Allah.
ana kama abin da ya shafi bismillah abin gida Eh.
mutum ka ga wani abin tsoro wani istiara wani abu
Eh, to, eh,